الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلق الأولين وجمله واختاره واصطفاه من سائر العالمين وجعله بشيرا ونذيرا وشافئا في خلقه أجمعين وفضله بالحمد على سائر الأمم السابقين وجعله خاتم الرسل المكرمين وجعل وفاته عبرة للمعتبرين واصطفى إترته وأهل بيته وجعلهم خير الأولين والآخرين وجعلهم طاهرين فاخرين ورضي الله عن الصحابة السادة الراشدين وجعل من أحبه صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه وأمل بسنته يوم القيامة من الفائزين ومن خالفه أو أبغضه أو أبغض أحدا من آله وأصحابه وإترته من الخاسرين وجعل من أبغض أولاده من الهالكين وأوعد قاتل أولاد ابنته بالوعد المبين وأوعدهم يوم القيامة بالحسرة والندامة والعذاب المهين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما هدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من العذاب المبين وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين amma ba'adu ‘yan uwa musulmi bil akhassi ku da Allah ya ƙaddara halatowanku wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a daidai wannan la'asariya ta laraba kuma la'asariya ta ishirin da takwas ga watan taran musulunci watan ramadana kenan hijira na fiyayyen halitta jagoran bayin Allah a fadan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara da kuma makwabtanmu na wannan zawuyar wadda ba sa tare da mu a nan da jiki da jiki sai dai muryan da muke yi su ma yana isa gare su da kuma ku ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmin da muke tare da ku ta tsanin kafafen watsa labarai da Allah ya ba mu dama bana mu isar da saƙonsa farawa daga BRC ɓangaren FM kowane goman safiya zuwa sha ɗaya muna tare da ku da kuma ƙarfe bakwai da rabi zuwa takwas na maraice a gidan rediyon tarayya Federal Globe FM Bauchi da kuma ku mutanen da muke haɗe da ku ta yanan gizo dukanmu nan kowa dai da sunansa da darajojin da Allah yi wa kowa na gaishe mu da gaisuwar addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jiya da ma shekaran jiya muna cikin fassara aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu wadda ubangiji yake fasalta yadda ya yarda a mu'amalanci juna akan harkar bashi kuma ita ayar ta kunso a hakamu da yawa shi yasa muka ce ƙa'ida za mu ce ɗauka muna ɗauka Allah taimake mu ta zama ita ce ayar da za ta ishe mu zuwa katama gobe in Allah ya ƙaddara muna da aron numfashi mai mana karatu malam abubakar muhammadul amin zai karanta mana wannan aya ta ɗari biyu da tamanin da biyu Allah ya datar da mu Amin.
Bismillah, karama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستجهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دؤوا ولا تزعموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناه ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يبايع كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Allahu akbar walillahi alhamdu jiya fasara ya kawo mu yadda Allah ya raba tsarin su shaidu din ana son mutum biyu mazaje in kana in an same su in kuma ba a same su ba shikenan sai aka samu akwai namiji ɗaya to ba mace ɗaya za a kara a jikinsa ba mata biyu ne za a kara a jikin shi namijin to an samu kenan shaida mai nauyin mazaje guda biyu to jiya ina kyautata zato da tsammani a wannan guri muka tsaya muka ce yau kuma za mu dora jiya mun tsaya kan fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada anan ne ba na'am to me yasa su mata aka ce guda biyu za a kira su sadda za a yi rubutun takardar nan ta bashi tsakanin musulmi da musulmi Allah ya ce to bari ku ji dalilin riɓanya mata guda biyu su toshe gurbin namiji ɗaya an tadilla ihdahuma mata rauni ne da su ba wuya ɗayan a waye gari ta manta an yi daga akan idanta an tuka kuɗi akan idanta wanda ya karɓa ya karɓa akan idanta amma kafin a jima in an tambaye ta nawa ne rannan kika yi shaida an bayar sai ta ce in gani ko ta ce la to yadda Allah ya yi su sai Allah ya ga ba za su iya aikin ba daidaikun me hikiman ƙara ɗaya Allah ce sanda ɗayan ta manta fatu ta kira idahu mal ukhra ko ɗaya sai ta tada ɗayan daga mantuwa ta ce kika ce kin manta a nan a zanna hakila kuɗi kina kallo naira saba'in to haka ne to wannan ɗin kada shaida ya zama ba shaida ba to shi sai aka ce a sa su biyu an ta dalla ihdahu ma ba mamaki ɗaya a cikin mata biyun ta manta ta ɓace da adadin lissafin fatu zakira ihdahu mal ukhra ɗaya sai ta tuna wa ɗaya yanzu anan Allah ubangiji bai faɗi rawanin ya mace ba malam na ajiya fa na kwanya da zuciya kawai sai da Allah ya ce namiji ya mace iya ajiyawa kar ka yi maganar ƙarfin ji kar ka yi maganar sadaukar da lokaci duka kau da wa'innan asali ƙwaƙwalwa ta haddace abu duran da aka tambaya browsing kawai za a yi in kan namiji ne sai kawo bayani Allah ce to kan mace ba haka na mata ba sai an naɗa mata mai mata ƙararrawa a nan dai Allah ya gwada namiji da mace ba ɗaya to ko a nan aka tsaya duk wanda ya daidaita mace da ɗa namiji ya yi rita balle fa yake duk abinda namiji zai yi mace za ta yi kamansa ko ma ta yi mozan to kaga yana ma Allah raddi a nan Allah shi ya manta bai san ashe mace ma da namiji ma ɗaya suke a kaifin hazaƙa kaifin basira zalaƙa jara'a duka sai Allah ya ga kamar da bambanci to shi ne wata magana yana gyara ma Allah kenan da wannan ya zama kafiri haka yan boko kuma da hankali wallahi tallahi cin karo da tsarin ubangiji yanzu Allah zai babbaka su ba mai karban ka hannu Allah ya fifita namiji ka ce zuɗe ni wala ya bashi a dawo idan ma du'u wannan ma doka ce shaidu kan su kuskura su yi taurin kai su yi tawaye su ki shiga harkan iza ma do'o matukan dai lokaci yayi an gayyato su to ba su da izinin ki inji Allah kenan zuwa ka ba da shaida na sa ka a tsakanin shaida zan ba da baki ko za a ban baki in dai ba bakin nan na riba ba dolenka ne ka zo ka zauna a yi rubutun kana shaida in ji Allah. In ji Allah wala ya bashu hadawu, kada shaidu su ki shaida iza ma zu'u nan kiraye. Ai, kai da aka kirawo ka shaida ana so ne a sa maslahan da zai yi maganin saɓani da wargajewar mai cin bashi da wanda ake karɓan bashi a wajen kai maslaha ne to wanda kuma duk zai gudu wa maslaha musulmi to duk mafsadan da ta fito baya kuma to shi ne ya jawo mafsada din haka wannan yana da matukan muhimmanci wanda zuwa kai shaida ya zo ya zo sai dai in ka gane bashin nan akwai riba ka ta ni addini na bai yarda da bashin riba ba ni ku ya kuri ku nemo wani shaidan ga Allah da yawa a gari ba ku zo ku samu Allah shikenan yanzu sai kaki dan babu lada halaka za su wala tas'amu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajali Allah ke banda kosawa abin da ake ce masa ama bisini wa bil hamdati shine kosawa ko gajiya da wuri ta ina ne sa'ama za ta shigo a jikin da ka ba da shaida za kulla bashi aka ce da kai karfe bakwai na safe ne ga mai daukan bashi ga wanda zai ba da bashi ga sakatare kai kuma ka zo shaida bakwai na yi sai ga ka a wajen sai wanda zai ba da bashi sai bai zo ba an mara mutuwa ko yawaye gari ba lafiya ko tafiya ta afkamar irin tafiyar nan ta dole kuma no excuse kun sa akwai tafiyar da no excuse dole kawai ne kaje ka ta ce muku kuma ne ku tashi ku hakuri wanda zai bada bakin nan yayi tafiya ko ya samu jinya ko an mar mutuwa amma gobe a dawo in ce gobe ma wata hidiman da aka kuma bari ko ka sake zuwa kana zuwa kuma shi wanda zai karɓi bashi shi kuma ɗazu keken shanu ta kaɗe shi. Kaga kenan daga cikin full time flow members ɗin an rasa wani. Kaga ba dole haƙuri za a bayar. To wa'in haka ya kama in ji Allah yau a zo za a zauna za a ba da bashi kai kuma an gaito ka shaida sai a samu dan tseko sai a daga ce he gobe ko kuma a wunin a ce ku da lasar to wai ko da hakan ya kama inji Allah wala tasamu ka ku yadda ku kosa an taktubu ho ku yadda ku halarci bashin don a rubuta shi kai ma mai rubutun kakka kosa da an ce karfe shida yanzu kuma an ce mu da karfe sha ɗaya sha ɗaya mun zo gashi bai zo ba wala tasamu shaidu kan ku kosa wala tasamu marubuta katibai kan ku kosa an taktubuhu ku ce ba za ku rubuta wannan bashi ba sagiran au kabiran nan kenan akwai kana kenan a wannan amma kanan nan muqaddara sagiran kana au kabiran za ka ga an samu sagiran aka samu tanwini nasba kabiran aka samu tanwini nasba saboda menene saboda akwai kana muqaddara anan an kaddara akwai kana ila ajalihi a rubuta a zama an yi shaida zuwa lokacin da za a biya bashin sai a rubuta zalikum wannan dokoki da na jera muku in ji ubangiji tun daga ila ajalin musamma bashin dole a mar gwargwado ambatacce na lokacin biya har zuwa nan kada sakatare ya ƙosa kada mai shaida su ƙosa kada kowa ya ƙosa to wannan din zalikum wannan karatun da Allah ya mana afsadu inda Allah shine adalci a gun Allah babu wani abu da an kauce wannan to zulmu aka fada ba adlu ba zulmu aka fada ba istu ba wannan shine aqsadu inda lahi a wajen Allah a shari'ar Allah a musuluncin Allah a wajen hisabi ran tashin kiyama yin wannan shine aqsadu inda lahi wa aqwamu shahada kuma yin wannan shine ƙarin ba da ƙarfi ga shaidawan lallewa ne iyajin wane bashin kuɗi wa'adna Allah tattabu bin wannan tsarin shine mafi kusa kusa maimakon ku zo kuna ƙaulani kuna kokonto wannan zai toshe kokonto Allahu akbar jama'a ubangiji ya ce dalilin sa mata guda biyu ɗaya in ta manta ɗaya ta ta da ita kun ga wannan Allah ubangiji ya gama magana a nan saka inda kake duka dogon in ya mace kai ɗaya ke sannan ubangiji ya kuma ce kada su shaidu su ki shiga shaida in dai bashin nan wanda ake magana na addinin musulunci kun ga biyu kenan sannan ya kuma ce kada da sakatarori masu rubutun baki da shaidu kada a ƙosa a ƙi rubutawa ƙaramin baki ne ko babban baki kun ga shi ma hukunci ne Allah kuma yake to wannan shi ne mafi mafi adalcin tsari wanda ɗan adam da adam da su haɗu su ƙulla kuma su rabu lafiya to wannan shi ne kaɗai adalci bashin da ba wannan ba zalunci ne kuma wannan shine mafi ba da ƙarfin ƙarfafawa na daidaita akwai shaida fa akwai shaida wani na nan akwai shaida wance da wance su ma suna nan akwai shaida ga ma takardan da aka rubuta akwai shaida ga katibuwa ne wannan wa aqawmu lishahadati yace wa'adna Allah tartabu kuma shine mafi kusa kusan magani makari mai kun ku zo kuna jayayya kuna musu kuna kokonsu Allah ubangiji ya ba mu ikon bi Allah Allah Allah Allah ubangiji ya ba mu ikon bi ku taimake mu gaya mana ainihin mintocinmu da Allah malam Yahuza nawa yanzu mintocin ba duba mana ya kai nawa to da Allah biyar biyar din na taimaka jama'a assalamu alaikum daga zaman mu na yau na karatu in Allah ya yarda hali yayi kuma gobe za mu yi hatama mun yi zama 20 da tara kenan muka ce mun bar ƙadiyan muwafaƙar juma'a afwan muwafaƙar idi da ta kunno kai a safiyan juma'a shubuhatun da suke kaiwa da koma muka ce za mu zauna yau za mu zauna gobe yanzu shi ne abin da hali ya kawo mu za mu tattauna dole ce ta sa zawiya duk sanda ta ga an an sau turba an bar hannu an sauka shoulder to kafin a shiga kwalbati in akwai abin da za mu iya yi to mu ana haka muka yi haɗu sai mai aikin agaji to shi ne abin da hali yake gabanmu nan abin da za mu fara kenan mun zaɓi mu fara yau da wannan littafi Allah sa kuna gani daga nesa wannan littafin 'yar saudi arabia ce kuma mu da kuma san ta bututun saudi arabia ne ake turo duk wannan tada zaune tsaye yaron da kana makaranta tun uwarsa ba ta da kirgen dangi dangin ma ba su gama wayewa da ita ba amma zai ce maka kai dan bid'a ne kai an ne kai haka aka aiko shi da ka kashe butar alwala sun fi ishirin lokacin uwansa in ta zama sai an gyara mata an buki sawun ta amma ya dube ka ya ce wai ka zo gunsa karɓa shi to ita 'yar saudiya ce kai ma zangalan kaɗan saudiya wannan littafi mausu'a fatawa mu'asira wannan littafin ba malam yakubu baban kabiru arabu ne rubuta ba malam umaru sanda kakan kabiru arabu ne rubuta kaf malaman da na ja da jindiga banku na karɓi ilimi ba ɗaya da ya rubuta gun dai da ake rikido wancan tuwatuwa ba inda ake musulunci wai sai in daga can ka karɓo to su ne suka haɗu ko an huɗu wanda ita daular ba ta da wanda suka fi su ne mun ta halƙulumi wal mafahimi a gurin na ɗaya suka ce fadi suka ce ashabul fadilati wato littafin li ashabil fadilati ulama ka san su ne da fankama wannan abin da kenan ma'abuta daraja da ɗaukaka daga malamai abin a ce malaman saudiya ta fita ga malamai dan a ma kiɗo da kwarkwata suwaye su Sheikh Nasiru Sa'idi iliminsa ne aka zuba a nan da aka kai da ba su idi ba ya mai da hankali na biyu Sheikh Muhammad Salihu al-Utaimin ka kiyaye Utaimin kai bakin mutum ne baka je kasan can ba na uku Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh shi wannan ka ji a hankali jikan Shehu dan Abdul Wahhab ba karami bane wannan na uku yawwa ka shafa tunda kai ba alu sai ki bane to yanzu alu sai zai gaya maka dole ka daura mutanen da suka ce maka ba ruwanka da alu muhammadi kama muhammadu amma kaga shi shehu dan abdulhabi shi alayen sama abun duba shi sannan na hudu abdul aziz ko mu ce shekh sahibul fadila ko ka ce fadilatu shef abdul aziz bin baz shi yasa a sunan babansa a sunan tsuntsun farauta bazu su wanda ya karanta fiqihu ya san bazu tsuntsu ne kaga shi ya zo a sa'a shi mutum amma magabacin kuma bazu Allah amin sai kuma fadilatu Abdullah bin Jibrin sai kuma fadilatu Sheikhi Abdullah Salihul Fawzan wa'annan su ne su ne tauraru wadda Saudiya ta yadda aka dinga tatsan fatawa daga bakunan su aka hada wannan mawdu'a fatawa mu'afira an buga shi cikin mujalladi hudu ne yanzu akwai akwai uku kenan a daki wannan ne muke so mu faɗi abinda za mu faɗa tun da shi a wannan mujalladin ne muka samu abinda muke nema wannan littafi kun ji wanda dai aka tatsi ilimin su aka zuba kuma kun ga wannan duk wanda ya ga wannan a ƙa'idan kimiyyar karantar da duniya ana gaya maka duniya ce a dunkuli wato wannan littafin zai iya gamsar da duk duniya kowane zamani abin da ake nema akwai a nan gashi nan an maka alamar duniya walar da ba da zalika da haha haka Allah ya faɗa me addahawa addahawa koyi ce Allah ce ƙasa duniya bayan mun yi halittu da yawa ita kuma sai muka tura ta to wannan kaga ana je wannan an je wannan dama har Najeriya nan an sa masa gurbi a wannan kwallon menene namban mujalladin ya zo a cikin mujalladi na biyu ne aljizo tani na biyu ba na ɗaya ba ba na uku ba ba na hudu ba shafi fa shafi na ɗari uku da bakwai me za mu samu to sai a kashe kunne shiyoko maɗauka sunna wanda suka san sunna ba su komi sai in ji sunna yanzu gashi za mu tambaye ku kiran ku ya daɗe mu ba aboci abu ta tarke mana mu jahilai ƴan uwan mu jahilai muna ta kan karo karan nan ba a san ranar ƙare shi ba yaya addini da sunna suka tsara ko mu ce yaya addinin Allah wanda Allah ya taso manzon Allah manzon Allah ya ba da rayuwar sunna yaya abin yake idza wafaqa yawmul eid yawmal jum'ati kayfa al-amru ladaykum وماذا نفعل وما المخرج وما الموقف وما المنزل gashi tambaya akai mal amalu idza wafaqa al-eid yawm al-jum'ah yaya aiki zai zama ga musulmi lokacin da muwafaqan safiyan idi ya shigo ma safiyan da kuma dama juma'a ce yaya za a yi إذا جاء عيد الفطر في يوم الجمعة فهل يجوز لي an usalliya al-ida wala usalliya al-jum'ata aw al-as ana tambayan wannan shuyuhun wanda ba sa bid'a sam sam ko ni ko wandon jikin su ma to irin na annabi ka gan su da tsatin timbi kaman uwan yan tagwai to agun annabi suka koyi ceciya wannan hadama sunna ko ai ba ku komi sai sun jira annabi ya yi dan kare ne motsa ga sun hau agun annabi suka gani a malam ka su ji ka ba kai musu ba malam baka ji su bane anan guda shi da ruf har da alu shi ba a amala kai ne ka san ba haka ba amma su a haka suke ji a ran eh amma kai ka san ba haka ba إذا جاء عيد الفطر في يوم الجمعة إذا سافيا صلى أزمي تشبو ميم الجمعة فهل يجوز لي أنا تنبين شيوخ يا حلا تغريني أن أصليا tunda an tazo to usalli dai kuma usalliya tunda fi'ili ne wanda ya zama to mudari'i amma mu'tillul akhiri bil ya'i da haka nasaba tana iya bayyana a kansa inda mu'til akhir bil alif ne sai dai a kaddara an usalliya na samu dama in yi sallah al'ida sallar idi kadai wala usalliya la juma'ata in yi zamana a gida ba zan fito in yi juma'a ba tun da idi ta shi goron juma'a awil af ko kuma in ki zuwa idi sai daidai juma'a sai in yi juma'a na in yi buris da idi ina da wannan ɗayan wannan na iya yin haka aljawabu to shehu ne sun motsa amsa da za a ba mai kambayan idza wafaqa يوم العيد يوم الجمعة wannan yawmu guda biyu ɗaya da zaman to marfu'i saboda fa'iliyanci ɗaya kuma mansubi saboda maf'uliyanci idza wafaqa yawmul idi idan ranar sallah ya shigo yayi kutse ma'ina yawmal juma'ati dama ayyini ta juma'a bakon da ya zo shi ne idi ɗin shi ne bako yana shi ne fa'ili sannan ran juma'a maf'uli fa'inahu yadda doka ya tsara in ji shehunan saudi arabiya man sallan ida ma'al imani wanda ya je idi ya yi sallan idi tare da al'imamul ma'aruf limamin da aka kafa limamin da yake jansa sallah ya je sallah a bayansa saqada anhu wujubu huduril juma'a saqada anhu wujubu huduril juma'a wajibcin sallan juma'a fadin Allah cewa idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa zarul bayt fas'au ɗin nan suka ce ta fa'i wajibcin fi'ilin nan na amari na wajibi yanzu kai ka ragu a kanka tunda ka je ka idi a bayan ai ka je ka idi a safiyan idi a bayan liman sai yaya farlanci ya faɗi in ji shehunan saudi arabia wa baƙa ko ka ce wa baƙiya fi haƙƙihi juma'a ta wanzu ta ragowa a haƙƙin mamun nan da aka sallaci idi da shi to abin da yake kansa tunda wajibcin ya saraya to abin da ya tsoro ya wanzu a kansa a haƙƙinsa a addini shine mene juma'an tana nan amma sunnata kanat fi haƙƙi sunnata ba ta aka yi suka yi ba za mu tawala ka bude kunne ka ji wannan masu ajiko fa kenan shehunan nan masu ajiko ka je ka yi idi a bayan liman in zawali ya yi ka je ka yi sallan juma'a ka yi sunna ka yi sunna kuma dama da tutar sunnan ne ake tawarga da kayukan mutane to yau kuma sai aka ce ga wata sunnan a a a a idan farilla ta a lahira Allah sauwake in ta samu gibi wai da me da a cika mun ne yanzu kenan sunna abokin tafiya na ne saboda ban san yadda awun zai yi to in ni in ni jagoran ku na kirki ne na leƙa muku lahira ne na ga duk farilan ku duk sun karbu kenan kun ga wannan tsumburan wannan tsumburan wannan tsumburan wallahi tallahi ba wanda ya hallata ka masa da'a in dai zai sa ka ba sallah wallahi ba kowaye wanda haka jama'a ga abinda masu addiko suka faɗa juma'a tana nan a wuyanka sunna ce ka je ka yi sallar juma'a to sai aka ce to sunna kuma yanzu a ƙaurace mata a yi bacci ka ebi girki kawai sai kwanta abunka ga zoɓonka ka ɗora shi kawai sai ka sunkuya yau Allah ya rufe ofishi yau ba gana ne ya la haula wala quwwata illa
فإذا لم يحضر الجمعة wajab alaihi an yi salliya zuhuran idan lalura ta sa mutum bai je idin nan ba daidai zawali kuma bai samu ya je aka yi juma'a da shi ba an yi juma'a an idar tukuna laluran sai ta fada mar ta kawu suka ce mene wajaba alaihi an yi salliya zuhuran wajaba ba yustahabu ba ba nudiba ba wajaba alayhi ya zama wajibi tunda ya makara an yi sallar juma'a bai samu zuwa ba na kama hanya ya samu an tazo duk da ya yi idi da safe yanzu kuma ya yi niyyar je je juma'a ya makara duk da haka wajaba alayhi an yi salli yanzu ba dole a kansa ya yi mene saboda makararru ba sa iya tada juma'a kowane makarai a juma'a sallansa ta koma mai ce ce a zahar to waje ba alai nan kuma an ce maka da juma'an da azahar din duka babu ga kuma iyayen gijinsu su kuma sun ce wajaba an yi salliya wajaba alai an yi salliya dole akan sai yi sallah wacce zuhuran mutane biyu ba sa juma'a uku ba sa yi in dai imamul ummati ya jagoranci juma'a ko wani masabuki sai dai azhar to azhar tana kan wanda ya faɗo hanya fa amma ya makara azhar tana kansa ya wanda aka ce kuma ya zanna a gida ya bacci ya saba ma wa'annan ko yayi daidai da su suka sake cewa wa hada kaga bayanin da muka ansa nan na farko in ji su fi haƙƙi gairin imani wannan fa ba a yi maganan faliman mai jagoranta ba a kamu da muka faɗan nan ana magana da mamuni wa haza fi haƙƙi gairin imani kenan za a gaya mana shi kuma liman yaya hukuncinsa iza wafaqa yawmul eid yawmul juma'a to shi liman yanzu kuma za mu ji amsa yanzu shi ma mu an ce kare yi juma'a ne an ce kare yi azhar ne amma yanzu aka ce to bari ka ji wannan ba far liman banda na'ibin liman to tufa amma imamu amma liman mai tsayawa a iƙama ya ja sallah shi kam فإنه أي فإن الأمر والشأن yadda lamari yake a musulunci yajibu alai yana wajaba a kansa ba ko wajaba ba ku duba wancan siyaƙin sai aka ce menene fa idza lam yahduri aljum'ata wajaba alai bi sigatil madi amma nan wa amal imamu fa innahu yajibu yana nan tutur yana zama wajibi yau wajibi gobe in idi za su haɗu sau dubu da juma'a ya jibu ne dama ba waje ba bane balle ka ce an
yajibu ya zama dole a kanka an ya hadura ya zo masallacin juma'an daidai zawali don me lili jumu'ati wannan lamu ta'alil don ya yi sallan juma'a haki wa yuqimaha ya tsaida da ita kamar yadda aka saba liman dole ya wanka daga gidansa bayan ya yi wanka ya yi alwala ya sa turare ya zo masallacin juma'a don me lele juma'ati don ya ja sallan juma'a wai kima ya tsaye da ita da dukkan arkani shuruɗinta duka yadda aka saba haka zai yi masuwa zai yi sallan biman hadara ma'ahu minal muslimina biman hadara ya tsai da juma'a ga wanda suka halarto biman ma'ahu wanda suke tare da shi suka halarto masallacin biman hadara ma'ahu ashe su ma an ce su taho kenan biman hadara ko ya yi juma'a masuwa wanda suka halarto ina masallacin ma'ahu tare da shi shi ma ya taho su ma sun taho to wasu zai yi juma'a minal musulmina ka ji ma juma'an da ne ma jama'ar da gaske yanzu kenan in je juma'a bayan an yi sallar iji da safe ashe musulunci ne yake nan tunda suna na mana nan awa ne to yanzu idan dai musulunci mutum ke karantarwa yan uwa mamun ba a ce sun yi laifi ba sunansu ma sunansu lallai dole ya musu wannan sallah ولا تتركوا صلاة الجمعة نهائيا في هذا اليوم shehune masu ajiko suka ce ba a bari gurbin sallar juma'a domin wulakantarwa ko ƙasƙantarwa ko kuma domin tozarta ta ba a yi Allah da manzo ba su yadda ba a bar giɓi a bar space babu sallar juma'a alhali a kowane wuni sallar farilla guda nawa ne biyar ne kowace juma'a ta zago juma'a ake yi to ba za a bar wata juma'a ta zama zero class saboda wai ta haɗu da gashi in musuluncin mutum na gaske ne to ga iyayensa ga su iyayensa ne iyayensa masharabinsu ɗaya fahimtansu ɗaya to su sun ce a fatawansu gashi kun ga abin da ya rage to Allah ya albarka abin da ya rage shine to yanzu ina aka saka don sai ku kirga mana wannan maraji'un da sauri an shirya akwai sahabi ne suna zaid ibn arqama radiyallahu anhu ya ce manzon Allah ya sallaci musu sallar idi a ranan kuma yinin juma'a عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ثم رقص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصليها فليصلي وانا رواية daga zaidu dan arkam Allah ƙara mai yadda mamun da annabi ya ja sallah shi kuma yana mamu a bayan manzon Allah sallar idi kuma safiyar juma'a wannan hadisin ga yadda za mu ji shi ya zo a cikin asunan ta al-imam Sulaiman bin al-Ash'ab bin Ishaq al-Asdi kana magana Abu Dawud da Sijistani an haife shi hijira shekara ɗari biyu da biyu abu dawud ya bar duniya hijira shekara ɗari wani wani abu da suke da sauri da wani kuma ya bar duniya hijira shekara ɗari biyu da saba'in da biyar abu dawud ya sa cikin asunan ɗinsa ka duba kitabu salati babu izawa faqa yawmul juma'ati yawma idin a mujalladi na ɗaya shafi ɗari shida da arba'in da shida shine kuma rakamin hadisi na nawa Allah albarka shine rakamin hadisi na nawa na dubu ɗaya da saba'in mun ji littafi ɗaya na na biyu mun gaida al'imamu Muhammad bin Yazid bin Maja Abu Abdullahi al-Qazwini an haifi Ibn Maja hijira shekara ɗari biyu da bakwai ne ya bar duniya ɗari biyu da saba'in da uku ya ba mu asunan ɗinsa kitabu iqamati salati babu ma ja a fi ma izajata ma al'idu fi yaumai sunan babin kenan a mujalladin farko shafi 415 rakamin hadisi na 1310 imami na uku mai wannan riwaya wadda aka samu daga zaid bin arqam radiyallahu anhu wannan imami shine al-imamu ahmad bin shu'aib abu abdurrahman an-nasa'i ko nisa'i in an ce annasa'i ko annisa'i nasba zuwa ga mata da suke turuwan ƙaunansa ko kuma inda yake da ake ce wannan wato kabilarsa kabilarsa kabilarsa wannan babban malami an haife shi hijira shekara 215 ya bar duniya 303 mun ɗau sunanunsa ta shi al'imamun nasa'in mun buɗe kitabal idaini mun duba babar rukhsati fi takhalluf liman shahida al-ida a mujalladi na uku yazo shafi 194 shine numban hadisi na 1591 mun samu uku sannan al-imamu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal imamu ahli sunna wal jama'a Abu Abdullah Shaybani imamu Ahmad ya zo duniya hijira shekara 164 yayi wafati hijira shekara 200 da shekara 41 imamu Ahmad ya hada mu da musnad dinsa a mujalladi na hudu shafi na 272 mun samu mutum hudu na biyar al-imamu Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Abu Abdullahi Nisaburi kana magana Imam al-Hakimu Hakimu an haife shi hijira shekara ɗari uku ne da ishirin da ɗaya ya yi karatu ya karantar ya yi littattafa ya bar duniya hijira shekara ɗari hudu da biyar ya haɗa mu da al-mustadrak Allah sai haini na shi Hakimu din mujalladin farko shafi ɗari biyu da saba'in da bakwai. mun zo kan imami na shida al'imamu Muhammad bin Ishaqa bin Hudaimata Sulami an Nisaburi shi wannan gautaccen malami hijira shekara ɗari uku da sha ɗaya aka bi sunaji ya ba mu a sunan ɗinsa a mujalladi na biyu shafi ɗari uku da hamsin da tara jama'a mun samu a'immatu guda shida mun samu ummahatu kutubiz ahli sunna guda shida duka wannan riwayoyin da wannan a'imma suka kawo duka ta hanya ɗaya ne hanyar iyas bunu abi ramlata ja'an shine jagoran da duka isnadin yadda duk aka fito cikin wannan ummahatun to iyas dan abi ramla shine direba na wa'innan asanidun duka waye shi iyas dan abi ramla waye shi iyasu dan abi ramlata sha'ani bari mu tambayi alhas bari mu tambayi hafizul asari abul fadli ahmad bunu ali bunu muhammad bunu muhammad bunu ali bunu hajarin al-asqalani ibn hajarin hijira shekara 852 aka yi janazarsa abinda ya faɗa yake wannan iyasu ɗan abiram na tafi ali majahulon kaga an manna masa nakiya sakatare an tashi da shi ba ya tafi eh an bane bakin nakiyar rijiya ba nakiyar biki ba ba da yake akwai yara a nan su sun zo an daina wancan nakiyar eh ba sani ba kai dan tsurku suka sani eh saboda an shiga mayata Allah ya tsawoke to akwai nakiya na rijiya wanda in ana rijiya sai aka tadda dutse sai hada nakiya sai ya raga raga da ruwan to abin da dan hajaru ya maka kenan ya ce kama ka sha wahala wannan darajar sa ofishin jami da ta'adili jahala ne majahulul hali an jahilci inda ya saka ba hadisin da zaka ba sallan juma'a kuwa ai sai an samu kankararren gwani sallah fa zaka bari ka kwanta a gida ai karatun babba ne shi kuma dan hajarin kita ba bai na faɗa ba bari ku ji barin haɗa ku da ni ma wanda yake gaba da ni shine al-alimul allama ibrahim bin al-munzir bin abdullah bin al-munzir bin mughirat al-asbi al-khudani shi ya faɗi abin da ɗan hajaru ya gaya mana ibn al-munzir kuma malam ya dai ka dangana ba su ne a gindin murhun tantance nasosin fa ibnul munzir kun ga wannan saboda me da mu karɓi maganin ibnul munzir saboda shi imamul bukhari riwayoyi rutoto ya karɓo a jaulan neman ilimi saboda ya yarda da ibrahim ibnul munzir Tirmidhi ya kawo ruwayoyi da yawa daga ibnul munziri kenan ya kai in ji ibnu hajarin in ya hukumta rawi ya jarraha shi ko ya addala shi ya kai a karba kenan yanzu bayan da muka iya dole sai mu ajiyewa ne sai mu ajiye iyasu dan abi ramlar da sha'ani tun da sun mallakiya ya tashi ya babban gaje yanzu to wannan al'allama Ibrahim bin munzir in ka ɗauki ka ƙaribu ta lamban da aka manna mas in ji ibn hajar sadoqon ibn munziri mutum ne wanda ya kai ya kawo a wajen gaskiya a riwaya ibn munzir hijira shekara ɗari biyu da talatin da shida ya bar duniya me ya faɗa ibn munzir mun daji kwalitinsa yake hadal hadithu la yathbutu dukkan maraji'un nan sune ibn al-munzir yanzu ya hada musu atom bomb ya take su daga yi la yathbutu ba ɗaya je ka la yathbutu muga ƙaryar tabbatarwa kuma abu mu yau sai ajir tabbata ba to wannan din ma da ka rike bai tabbata ba in kuma tabbatan iri daban-daban ne ya fito dandali amma bai tabbata ba in ji mai ido da kwalli wanda tun hijira shekara ɗari biyu da talatin da shida ya bar duniya wanda aka zo ta jamansa a cikin ta ɗari butabiri aka ce sa zo ƙon kai waye ma ce da su duki ne ku Allah saboda yanzu mun gama hanyar sahabi zaidu dan arkam abinda duk da ka samu a riwaya in dai akan maganan kabiyar sallan idin da annabi ya sallaci musulmi ya je ya ce musu kaza kaza in dai ta bakin zidan arkama ne to su ne ummahatin da muka jera maka kuma su ne aka tayi su daga aiki cewa shi iyasu dan abiram na sha'ani wanda shine ninka na dukkan masanidu da asanidu to shi an tashi daga aiki jahalatul hali ta kashe yanzu abin da ya rage mu da ku sai mu duba to menene hukuncin hadisin da rawun ya zama to majahuli to gashi fa majahulul aini wanda aka man lamba masu jarhi da ta'adili suka man lamba ya zamanto majahuli hukuncinsa kallon mubhim kaman wanda ake ɓoye sunansa a ruwaya fala yuqbalu hadithuhu a ka'idan malaman sunna ba a karban hadisin majahuli da shi da mubhani illa an yi wasiqahu ghairu man yanfaridu anhu alal asai sai in an samu wani ga gogaggen malami yace a'a amintacce ne zamowansa mubhani amintacce ne to aka samu wannan to anan kuma sai a sake dawo kuma a kalli hadisin shin da matani da ya tsallake gwangwaje to isnadin ya tabbata wannan kuma zai taimake ka zai taimake mu li'anna sharda qabulil khabri adalatu ruwatihi sharadin karban hadisi a ce ya inganta adalcin marawaitan ake duba jama'a ku kirga mana wannan marajin a kai za mu tsaya mun zo gaban abu hurairar Allah ƙara mai yadda yana idi kamar da zaidu ke idi to a wannan idin nisan kwana ta kai sai ya bi abdurrahman dan sakaru shi ma yana idin shi kuma ga abin da ya faɗa حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المصفى وقمى ربن حب الرصافي قال سوبيوم سوى إنم قدابيوم سكتي حدثنا بقية قال حدثنا شعبة وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثنا المجيرة البصري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل إسناد دمك سامو nan kuma in ji abu huraira da annabi ya sallar idi aka sallame sai yake kadi jama'a fi yaumi kuma haza idani faman sha'a ajaza atkul jumu'ata wa inna mujamma'una insha Allah to wannan riwayar ita ce yanzu karatun bakin mamun da na masallaci sai da sadaci ya jagoranci sallar idi kuma aka yi muwafaƙa ran juma'a ya juyo ya faɗi wannan muna ji muna ji muna ji yanzu muna gidan wane ne sai bi abu hurera to ga maraju a gurguje sai mu tsaya as-sunanu ta al-imam Sulaiman bin Ahmad Abu Dawud da Sijistani kitabul Juma'ati ya kawo babu idza wafaqa yawmul jumu'ati ila zuwa karshe a mujalladin farko shafi na 280 namban hadisi na 1773 ɗaya kenan al-imam ahmad bin al-husayn bin ali bin abdullah kana magana abubakar nil baihaqi baihaqi kuma hijira shekara 383 aka haife shi amma 458 ya bar duniya ka ɗau a sunan kubra ta bai haƙi mujalladi na uku shafi ɗari uku da sha takwas za ka gani al'imamu muhammad bin abdullah bin muhammad abu abdullahi al-hakimin nisaburi hakim an haife shi ɗari uku da ishirin da ɗaya ita da kabari ɗari hudu da biyar ya haɗa mu da al-mustadar alasayi haini a mujalladin farko shafi ɗari biyu da tamanin da takwas ɗari biyu da tamanin da nawa da takwas ɗari biyu da tamanin da nawa da takwas ɗari biyu da tamanin da da takwas ɗari biyu da tamanin da takwas ko sai kuma al-Husayn bin Mas'ud al-Farra Abu Muhammad al-Baghawi bagawi ɗari biyar da sha shida ya bar duniya shi ma ya kawo karatun nan na gun abu huraira a sharhu sunnansa mujallabi na hudu shafi ɗari biyu da ishirin da biyu ta kan abu huraira jalaluddin suyuti hakimatul huffazi abdurrahman bin abi bakar ne suyuti hijira ɗari takwas da arba'in da tara aka haifi suyuti ɗari tara sha ɗaya ya bar duniya ya kawo a kanzul ummali shine nan ba hadisi na dubu ishirin da ɗaya da ɗari ɗaya da ishirin da shida kuma ya yi azawun hadisin ne zuwa ga wutaccen malamin hadisin nan wanda su suka fara sa ɗan makulli suka buɗe ofishin aljarhu wata adil shine al'aliyul allama ahmad bin ali al-hatibul baghdadi suyuɗi ya ce agun hatibul baghdadi wannan riwayan ya samu shi ya samu ta hanyar rubutun hatibul baghdadi wannan babban malami al-Baghdadi hijira 463 ya bar duniya ajalin su daya da babban malamin nan na sunna na malikiya ibnu abdul barr numairi ajalin su 463 marja'i na karshe shi ibnu abdul barr فقال الإمام المجتهد يوسف بن محمد بن عبد الله النميري أبو عمر القرطبي الأندلسي حافظ المغربي ودا كايفا 368 يرسو 463 ديدي دا أجل خطيب البغدادي هذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ إذا أنا دام يا جماعة أيها ابن عبد البري wannan riwayoyi da muka faɗa ta bakin sai bi abu hurairata dauti mun ji littattafan da riwayan ta zo to za mu kira gobe alƙalan hukumta riwaya da rawi za su gaya mana shi ma wannan hanya na abu huraira a ɗauka Allah da gobe sammakon da za mu yi wannan ne matakinmu yanzu dai mun riga mun ji duk me sai samu hadisin da aka yi sallan idi manzo ya jiyo yace kaza yace kaza amma yace wa inna mujamma'una to su ne ummahatun da muka jera yanzu fara shine ne matsayin hanyar hadisin wancan hadisi ya karye saboda iyas dan abi ramla baya da kwaliti yanzu kuma ga hanyar baki ya shi kuma damu shi kuma yaya wannan shine matakin mu na gobe in Allah ya bar mu da aron numfashi Allah ubangiji ya tsare mana imaninmu Allah Ubangiji ya sa sallolin da muke yi Allah ya karba Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya tausaya mana ya sa mu rasu muminai Allah ya kaddara mu shiga aljanna Allah da gobe za mu dan fara karatunmu kamar karfe hudu ne saboda abun duk da muke so ya shiga in Allah ya taimake muna so mu shigar dan nisan kwana rabo ce ba wanda ya san yadda baɗin za ta kasance yiwuwa ma ya ku zo ku taru a nan je a leƙa da ce muku mai kuke na jiran mai ɗan tunata ya gaya muku ba ai mun yi jungun jungun mu ma gidan a dare muke kawai da safi ya ga kujerar umara ba ki da ina kuke zato na da bosu mala yuza aka dami da ku fatiha ma salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah muna godiya dana da ya hatsari nuruddini muka dinga roƙon ku addu'a haka ne ko muka sa ku roƙi addu'a Allah shi addu'a to Allah ya sa an yi masa aikin inda ya samu karaya din kuma cikin da sauki amma dai still dai yana Kano din har yanzu haka muna gode muku da addu'a muna roƙon ƙari da shingin dukkan majinyatanmu da magabatanmu bijani na dinin fatiha masu salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق وهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an fito an yi mantuwa da Allah ku hakuri yau ne khataman ina malam fatu yau ne hataman dokto ko jiya aka yi na gida ne gobe ko yau yau da yaushe za a nan bayan isha a nan gida to an riga an yi wancan da ya hatama yau gidan malamin mu shi malam Ali Tsafe Allah ubangiji ya saka alkhairi sannan kuma masallacin malam Buhari dan lafiya gun da malam Junaidu yake sake ba ma ba man nan. Malam Barhama, malam Barhama. To, duka yau ne ana kira da angon ajiye ko? Angon ajiye sun wani. Ku bari, Buhari ɗan lafiya fa nan bayan vocational, bayan vocational. Yau ne rufewa, akwai kuma a can gidan ɗan lawan nan? Shi ma yau ne? shikenan can ne malam zubairu bane yake yi wato ai bara a nan yayi ta nake banan ma amin amin amin Allah ya ba mu ikon halatta